أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
معنا نحج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال عاددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نحج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال عاددنا بضع رسالات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a shi daga watan wato rabi'ul awwal shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwayen talab babban birnin yamai jamhuriyar nijar kuma wannan shine darasinmu na 28 afon 38 ko a cikin suratul bakara kuma shine darasi na 26 to a wancan sati idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 158 yawan allah da za mu tashi farkon aya ta 159 allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta allah ya ce innan lalzina ya kutumuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati Allah ya ce lalle waɗanda suke boyewa dangane da abin da muka sabkar minal bayyinati na daga hujjoji hujjoji bayyanannu wal huda da shiriya min ba'di ma bayyanahu bayan mun bayyana shi linnasi ga mutane fil kitabi a cikin littafi ula'ika to waɗannan yal'anuhumullah Allah yana la'anta su yana tsine musu wa yal'anuhum al-la'inun sannan masu la'anta suna la'anta su suna tsine musu wannan aya wato kamar yadda Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya kawo a cikin littafin sa mai albarka yake cewa hadha wa'idun shadidun liman khatama ma ja'at bihi ar-rusul wannan wato narko ne gane ko wato alkawari ne na azaba da Allah subhanahu wata'ala yayi ga wanda wato ya koye abin da ya zo daga cikin littattafan da Allah ya saukar bin rusul bihin rusul wanda manzanni suka zo da shi kenan ma ja'at bihin rusul dangane da abin da manzanni suka zo da shi Allah ya aiko su to wanda ya san wannan daga cikin malamai shi yasa wato suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da ahbabul yahud kun gane ko malaman yahudawa domin aikinsu ne ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka na hujjoji a cikin littattafan da Allah ya sauka to shi ne ibn kathir Allah ya masa rahama yake cewa wannan wato narko ne ko alkawari ne na azaba ga duk wanda ya ɓoye abin da manzanni suka zo da shi na bayanin wato ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala gane ko ya ce minad dalalat albayyana wato na daga hujjoji waɗanda suke bayyanannu wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo manzanninsa su kuma a matsayinsu na masana malamai sun karanta sai suka ɓoye wannan wato ayoyi ko hujjoji da Allah ya saukar a littattafansa don kada mutane su gane addinin Allah to Allah shi ne ya ce to duk wanda ya haka Allah ya tsine masa kalma la'ana kun gane ko al-la'anatu al-bu'du anir rahma at-tard wal bu'd take daukan ma'ana kun gane ko nesantarwa da kore mutum daga rahma Allah subhanahu wataala kaga ko duk wanda Allah ya kore shi ya nesantar da shi da samun rahmarsa ai ko ya yi hasara to shine da yawa mutane suna cewa tsinuwa tsinuwa ko ba haka ba Allah ya tsine wa wani Allah ya tsine mutum ma'anar tsinuwan shine Allah ya nesantar da kai ya kore ka daga rahmarsa shine al-tardu wal bu'du an rahmatullahi ta'ala korewa da nesantarwa daga wato rahma Allah ita ce la'ana Allah ya tsare mu da la'ana to Allah zai tsine masa duk wanda ya kasance yana da irin wannan sifa hakanan kuma masu tsinuwa suna tsine masa mun gane ko su waye masu tsinuwa su ne dukkanin mutane kamar yadda nan ibn kafir ma ya kawo shi ya ce kamar yadda yake wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya malamai kun gane ko kama annal ulama'a ko kama annal alima kamar yadda ya kasance wato malami masani yastaghfiruhu yastaghfiru lahu kullu shay'in akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna dukkanin malami mai karantarwa to komai da kuka sani na cikin halitta Allah yana ne yana neman masa gafara kun gane ko yastaghfiru lahu kulli shay kowane abu halitta Allah da wanda yake mutum ne ba mutum ba da itatuwa da duk abin da yake halitta na Allah yana neman wa malami gafar Allah kun gane ko to kamar yadda kuka san haka hatta mala yace tunda yana kawo ma'ana hadisi yace hatta luhut har ma kifi fil ma'i wanda yake a cikin ruwa wa tayru da tsuntsu fil hawa wanda yake a cikin iska dukkan su waɗannan suna neman wa malami ne gafara a gurin Allah subhanahu wataala to fa haula'i bi khilafil ulama su ko waɗannan wanda Allah ya tsine musu albarka su kuma sabanin malamai gane can an ce kowace halitta tana nema wa malami gafara kenan malamin Allah ko ba haka ba malamin da yake isar da sakon Allah to wanda kuma ya sani ya ɓoye shi kuma akas mun gane ko Allah ya tsine masa sannan masu tsinuwa daga cikin waɗannan su masu tsine masa kaga abin yayi yawa Allah ya fushi da kai sannan kuma cikin waɗannan halittun na Allah akwai waliyan Allah akwai masoya Allah Allah zai ci gaba da amsar tsinuwarsu Allah ya mana tsari to shi ne ce fayyal'anuhumullah sai Allah ya tsine musu wato wayyal'anuhumullah inun sannan masu tsinuwa su tsine musu Allah ya mana tsari to wannan kun ga hadisin wato maganar da malam ya rawaito ya kawo ta tana ba da tsoro duk da ayar aka ce sifa ce ta sauka akan ahalin kitabi ko to amma kuma ta shafi dukkanin wani wanda ya bi irin sifa irin na yahudawa ko da ba ba yahude ba ne in ka siffantu da kasan wani abu na ilimi wanda zai gyara zukatan mutane mutane za su samu imani kun gane da shi za su samu tsoron allah da kusancin allah sai ka ɓoye shi to ka shiga cikin wannan sinuwar domin al'ibratu bi umumin lafazi wato ita abin da ake lura idan nassi ya zo gamewar lafazin la bi khususis sabab ba ana duba sababin mai ayar ta sauka ba ko da ta sauka saboda yahuda to duk wanda ya sifanci da wannan sifa zai shiga cikin Allah ya mana tsari mala yace kamar yadda ya tabbata daga an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda wa ghairihi da waninsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man su'ila an ilmi duk wanda aka tambaye shi dangane da wani ilimi da ya sani kun gane ko wanda ilimin nan zai yi amfani an tambaye shi ya san abin kun gane ko amma sai ya fa khatamahu sai ya boye wannan ilimin sai manzo Allah ya ce uljima yawmal qiyamah za a yi masa linzami da shi a ranar alkiyama wannan abin da ya ɓoye na ilimi bilijamil min nari da wannan wato linzami wato na wuta za a yi masa linzami na wuta ranar alkiyama kun san linzami ko abin nan da ake sa doki a rike shi igiyar nan da za ka yi birki wa doki kun gane shi ko to wannan shi ne duk mutumin da aka tambaye shi wani abu na ilimi sai ya ɓoye ilimin to a ranar alkiyama za a yi masa linzami da shi na wuta ga wannan yana tsoratarwa wannan hadisin abi huraira allah ya kara masa ya dayaro ya toshi daga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma hadisi ne wanda yake ingantacce kun gane ko imam albani ya hassana shi fi sahih sunan ibn majah wannan hadisi ne wanda yake ya inganta to daga cikin hadisai da ake rawaitowa wato dangane da suke tsoratarwa ga wanda ya san ilimi ya ɓoye shi kun gane ko akwai hadisin hal ila yau shi kansa abi huraira yake nuna cewa ba daban wata aya daga cikin alkur'ani ba da ban karantar da ku dukkanin abin da na ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ita ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah to kaga wannan tana tsoratarwa sai mu yi kokari in mun sani kada mu boye boye ilimi haramun ne kuma ta fuska guda biyu duka bai halatta kuma wannan duka aikin yahuda ne ko dai a cikin littafin ka boye shi ana karantawa ka sa hannu kamar yadda yahuda suke yi harifuna al-kalima an mawadi' kun gane ko ko kuma a'a an karanta a fassara shi daidai yadda mutane za su fahimta duka yana daga cikin boye ilimin karkatar da ma'ana yace wallazi fi sahihi an abi hurairata radiyallahu anhu shi yawa wannan hadisin da muka kawo ala hadisi cikin sahih bukhari wato wanda abi huraira ya rawaito shi yake cewa laulal ayata fi kitabillah ba da ban wata aya ba a cikin littafin Allah ma huddisu wato ahadan ce daban gaya wani mutum daga cikin mutane hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ban ba da labarin annabi ya ce ba dan wannan ayat ba ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah inun wa'annan su ne wa'anda Allah zai la'ance su zai nesantar da su daga rahmarsa kuma masu la'anta daga cikin mutane da mala'iku duka za su la'ance su shi yasa ce wa yal'anuhumullahu inun yace wa qala abu al-aliya dai daga cikin malaman tafsiri war rabi' bin unais kun gane ko ko bin anas wa qatada da kuma qatada ya ce wa yal'anuhumul la'inun da Allah ya ce wa yal'anuhumul la'inun ya'ni tal'anuhumul mala'ika tal'anuhum mala'ika mala'iku za su dinga tsine musu albarka irin waɗannan masu ɓoye ilimi والمؤمنون kun gane ko hakanan tal'anuhumul mala'ika mala'ikatullah kenan mala'ikun Allah za su dinga tsine musu wal mu'minun hakanan mu'minai ma za su dinga tsine musu kamar yadda ya kawo wancan bayani na baya kenan sai Allah subhanahu wata'ala dan Allah ghafurur rahim in ya kawo wuta sai ya kawo mai bayani akan aljanna in ya kawo bayanin yan wuta ko bayanin wanda ya fushi da su sai kuma ya kawo bayanin mutanen kirki wanda Allah ya yarda da su yake son su mutanen da za su shiga aljanna sai Allah bai tsaya nan ba sai ce illal ladina tabu kun gane ko sai dai waɗanda suka tuba suka koma zuwa ga Allah abinda suka aikata na laifi suka bar shi kun gane ko shine tuba lal ladina tabu wa aslahu suka gyara abinda suka bata kun gane ko wa aslahu wa bayyanu sannan kuma suka bayyana abin da suka ɓoye ula'ika wa'in fa'ula'ika a tubu alaihi Allah ya ce to wa'annan su ne zan karɓi tubansu wa ana tawabin rahim ni attawab ne mai yawan karɓar tuba ne rahimun kuma mai jin kai ne mai tausayi kun ga Allah subhanahu wata'ala mai son bayansa ne bayan ya nuna wa'ancan da duk wanda Allah ya lizinta masa la'anta da nesantawa daga rahama ina zai tafi wuta kenan ko to amma sai Allah ya ce to illal ladina tabu kenan ana buƙatar tuba zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha kenan ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake na gaskiya wanda yake tuba malamai sun ittifaki cewa tuba wajibi ne kun gane ko duk wanda yake wani sabo yake wani laifi to wajibi ne ya tuba ya bar wannan sabo din kuma tauba yana da sharaɗi wa shuruɗin taubati Allah ya uda ila zambin wa an ya turkal masiyata wa Allah ya uda ila zambin ko suka ce wato mai ahalar ce wato shuruɗ na tuba wa shuruɗin taubati an nadamu alama fata yin nadama a bisa abin da ya wuce kayi abu wanda yake mara kyau kamar yanzu wannan wanda ya ɓoye ilimi sai ya gane cewa wannan abin da yake ba daidai ba ne ba sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da na sani shi ne annadam ka yi da ma ban aikata in gane ba wani ya to Allah ya uda ila zambi mutum ya ni ya ya ɗauki ƙudurin cewa ba zai ƙara aikata wannan zunubin ba ba irin tuba na yanzu ba mutum sai ya ga ba yadda ya iya ko bai da dama aikata tuban sai ya ce ya tuba gane ko idan hanyar aikatawa ta gagara aikata laifi sai ce to ya tuba zuwa ga Allah amma idan ya samu dama kuma zai koma wannan tuban muzuru ne ba tuban gaskiya bane ba kun gane ko tuba da Allah ya ce a bari sai ya tubu ila Allah tawbatan nasuha tuba na gaskiya kun gane ko malaman zaure suka ce tuban tsotso idan mutum aka yaye shi daga nono ya bar shan nono ai baya koma ya sha ko inda idan ya sha ya ci abinci ne ba zai koma ba to haka ake so ka tuba har abada an yaye ka an kaya ka bari to wannan tuban ake so annadamu alama fata wani yato Allah ya huda ila zambin kuma ya niyya ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba har abada da gaske kenan wannan sai dai in tuba yana da alaka da haƙƙi na wani ɗan adam kun gane ko idan tuba yana da alaka da haƙƙin wani to wannan dole sai an sa sharaɗi na hudu kamar yadda imamun nawawi ya kawo shi a cikin abin nan littafin sanariya da salihin ya ce idan yana da alaka da dan adam to tuban ya tashi daga uku sharaɗinsa ya koma hudu dole ne ka yi raddul mazali dawo da haƙƙi ga mai haƙƙi ba a yafi allah ba ya yafi haƙƙin wani a kan wani ko idan mutum dukiyarsa ka ɗauka kamar masa idan haƙƙin ƙasa ne kamar musu ko kuma za ka iya haɗa 'yan ƙasan gaba ɗaya ka ce su yafe ma ka yi ba daidai ba to sai ka yi ka nema in wasu wasu mutu kaga in wasu sun mutu kuma shi kenan kuma kullum ana mutuwa ko ba haka bane ba to wanda ya mutu ya za ka da shi kawai abin da ya fi sauƙi ka tattaro ka dawo da shi shine raddul mabwali dawo da haƙƙin da ka ɗauka wanda ba naka ba idan kuma wato ba ka yi haka ba to ka nema afuwarsu in sun yafe to sai Allah ma zai yafe ma sai kai ta istighfari sun yafe ma alhamdulillah amma Allah idan ba su yafe ba ko mutum daya a cikin mutum dubu ko miliyar kowa ya yafe sai mutum guda to in an je lahira fa wannan mutum gudan shi sai an wata yaman laili da kai ko wata sallah da kai sai a ɗebi a ɗebo a bashi har a rama masa in baka da aikin alkhairi sai a ɗebo zunubansa a wasu maka Allah ya mana tsari to wannan shine raddul mazalim wato dawo da abin da ka zalunta ko ka ɗauka ko da kuma ba sai abin da ka ɗauka ba na mutum hatta mutunci ka ci mutuncin wani ka zage shi ka yi gibarsa ka yi munafuncinsa ka ce ai kaza kaza kaza bayan idansa to sai ka je ka ce to wala wallahi wata rana na yi maka ba daidai ba amma ina neman ka yafe mu kai kuma an aka zo kakka ce menene in gane ko don wani ya san sai an san menene ba zai faɗa kai dai an zo an ce maka ka yafe to in dai ya haifar ta gaskiya musamman in ka ga mutum da gaske ya tuba to sai ka ce to ka yafe amma irin wannan fatara na sallah da ake ba wai ai mana gafara da zaman tare gaskiya nan ba ba jiddiya ba ce al'ada ce gane ko da yawa wanda suke wannan su ma sun san al'ada ce ba wai magana wai ta gaskiya ba ce cewa da ai mana gafara da zama ta Allah ya ga a'a wannan ta musamman zaka zo ka nemi gafara ka nemi yafiya kun gane ko wannan ya zama abin al'ada kun gane ko don wani ba zai wannan kowa yana faɗa ko da wanda dama kawai dai ranar sallah ce ranar farin ciki kowa zai yi walwala a ce a mana gafara da zama tare a wannan ka zo takanas ka zo ka same shi to wane wata rana na yi ma ba daidai ba in ya ce kuma dole sai an gaya mai abin da aka yi mai ba sai ka gaya mai in ya ce bai yafe ba sai ka yi kokari ka har haɗo abin da wato za ka biya shi da shi amma in ba haka ba Allah ba zai yafe ma haƙƙin wani ba Allah ne ya faɗa in gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana kenan idan mutum yana da haƙƙin wani a kansa ya nemi ya yafe masa a ranar da suke tare da shi kafin a je a ranar alƙiyama ranar da babu zinare ko dirhami ko saifa ko dolar da za ka biya mutum a nan ne duniya ake a can ayyukanka ko ayyukansa in ba ka da aikin alkhairin da za a biya shi da shi to zunubinsa ne za a ɗebo a zuba maka kaga wannan ayya shi ya sa maza Allah ya ce a tadruna manil muflis shin kun san wane ne mutsiyaci sai sabon suka ce shi ne wanda bai da komai wanda bai da zinare bai da azurfa kenan bai da saifa bai da naira bai da dolar bai da kuɗi manzala ya ce almufulusu fina matsiyaci a cikinmu shi ne wanda zai zo ranar lahira sallar shi ta yi daidai ya zo da sallah daidai kaji musulmin kirki ya iya sallan ma ya zo da sallah daidai ya yi azumi daidai ya yi hajjinsa lafiya lau ya ba da zakkar shi daidai kun gane ko kalmar shahadarsa daidai biyayya ga iyaye komai lafiya lau shi shi alakarsa da Allah normal babu matsala amma ina ne matsala take kadisha ta mahaza wa daraba haza wa safaqa dam haza wa akala mala haza sai dai ya ci mutuncin wane ya dauki dukiyar wane ya zubar da mutuncin wane ya yi wa wane ƙazafi ya daki wane ya zubar da jinin wane ya yi wa wane ƙazafi duka dai abin da yake haƙoƙi ne shi a kansa to a nan babu abin biya sai wannan sallar da ya zo da ita daidai a ɗauki sallar shi a fara biya da ita in ladan sallar ya ƙare sai a taho kan azumi a ta biyan mutane in azumin ladan azumi ya kare sai a tafi hajjin shi in hajji ya kare sai a tafi wato biyayya shiga iyaye zakkar shi da ya sadakokin da ya duka wannan arabar in lada duka yanzu baya da komai na lada to sauran mutanen da ya zalunta kuma ba su a gama biyansu ba yanzu ya za a yi sai a dinga ɗebo zunubansu sai a dinga zuba mushi to kai zaluncin da kai gwargwadon wannan zinar da ka taɓa yi sai a ɗebo a zuba masa gwargwadon giyan nan da ka sha da Allah ya ce haramun ne sai a ɗebo a zuba masa gwargwadon wato kai ma wasu abubuwa dai duk da kai sai a ta biya a ta biya ana watsa masa manzo Allah ya ce karshe sai a kora shi wato a hulla shi wutar jahannama to wannan shine mutsiyaci in kana neman mutsiyaci a shari'a a gurin manzo sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai je lahira ga komai na ibada ya zo da shi lafiya to yanzu mu waɗanda mu din kanmu mu yaya muke ganin sallar da muke wannan sahabbai ba ke gaya kai wanda annabi zai tabbatar da sallarsa Allah ya ce sallar shi ta yi wannan kasar mumini ne na ƙarshe ba ma fa gashi alaƙar mai ya ja masa shiga wuta zalunci haƙƙin mutane haƙƙi wanda yau a ya zama wasa ake da haƙƙi amma baka iya zalunci ba sai a ganka baka waye ba wanda bai iya zalunci ba kallonsa ake me bai waye ba ai shi sakarai ne saboda bai iya cuwa-cuwa ba da wuru-wuru da kwashe haƙƙin mutane ya zuba a jiyo Allah ya mana tsari illallazi na tabu to Allah ya ce sai dai waɗanda suka tuba tuba wanda yake na gaskiya wa aslahu suka gyara abin da suka ɓata kenan na ɓoye ilimi kun gane ko wa bayyanu kuma suka bayyana wato ilimin da suka ɓoye kenan fa'ula'ika to wa'annan a tubu alaihim Allah ya ce ina karɓar tubansu zan karɓi tubansu in gafarta musu wa ana tawwabur rahim ni mai yawan karɓar tuba ne kuma ar-rahim mai jin kai mai tausayi kaga waɗannan sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala saboda tsananin tausayi na Allah da tsananin son Allah ga tuban bayinsa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana tsananin farin ciki da bawan da ya tuba zuwa gare shi fiye da farin cikin da ɗayanku zai yi idan a bar hawarsa ta ɓaci mutum ne yana cikin sahara yana kan taguwarsa kun gane ko ko raƙumarsa ga abincinsa a haye da wannan a cikin raƙumin ga abin shansa ga duk abin da zai rayu da shi yana kan wannan raƙumi sai a sahara ya tsaya ya huta kun gane ko ya ɗaure wannan raƙuma tasa kawai sai ya gida wajen wani ice ko wata bishiya sai bacci ya kwashe shi kafin yana farka sai ga babu wannan abar hawar tashi wadda guzurinsa ke kai babu wannan taguwa tashi ko raƙumar tashi saboda farin ciki ga afuwan saboda tsanani da ya shiga ya gane cewa babu wata mafita yanzu kawai sai ya dangana sai ya tsaya kawai ya ce to bari har mutuwa ta zo ta ɗau kun san duk waɗanda suka ɓace a cikin sahara ko kuma wata guzurinsa ya ƙare kawai kwanciya ake har ta Allah ta zo ko ba kwa gani a fartabul yanzu da ake harkoki da mota idan mutum ya ɓace a sahara ko ba haka ba ko motar su ta lalace guzurinsa ya ƙare ya suke yi ba ƙarƙashin mota suke kwantawa ba har da Allah ta zo mutuwa ta zo in kuma da rayuwar tara da ragowa Allah ya kawo inda za su cece su ko ba haka ba to shi ma na ya yanke tsammani kawai yana jiran mutuwa ta zo kawai yana buɗe ido sai ya ga taguwarsa ta dawo da abincinsa da guzurinsa da ruwansa da komai saboda farin cikin sai ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka kun ga kalma munna ta sa shi ya faɗi kalma ta kafirci amma manzo Allah ya ce saboda tsananin farin ciki yana tsananin farin ciki ma yana sa mutum ya fita hayyacinsa to a nan an masa uzuri a shari'a wannan farin cikin da ya sa ya ce shi ne ubangiji wato na Allah Allah shi ne bawansa wannan farin cikin kun ga ya kai matuƙar farin ciki to Allah ya fi tsananin farin ciki ga wannan bawan nasu kenan Allah menene at-tawwabun kun ga da nan za ku gane aya at-tawwabur rahim ko ba haka ba Allah yana tsananin farin ciki yana son bayansa inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin lalle Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son me masu masu yawan tsarki masu tsarkaka daga wato najasa to kaga wannan duka yana nuna mana Allah ne tausayi ne kuma yana son bayansa su tuba kenan mu yi kokari mu gyara tsakaninmu da ubangiji subhanahu wataala shi yasa nan ibn kasir ya ce illal ladina tabu wa aslahu sai ce ay raja'u amma kanu fihi suka dawo suka bar abin da suka kasance suna aikatawa na laifi in gane ko wa aslahu a'malahum kuma suka gyara ayyukansu tsakaninsu da Allah madaukakin sarki suka bar wato wa ahwalihim wa bayyanu linnasi ma kanu yaktumuna kenan suka kuma bayyana wa mutane ma kanu katamuhu abinda suka boye musu kenan suka dawo suna bayyana musu yanzu ko da daga cikin yahudawa ai akwai wanda sun tuba suna bayyana wa mutane gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato annabin Allah ne manzo ne Allah ne ya aiko shi ko ba haka ba amma daga cikin yahudawa ɗan uwansu wanda basu tuba ba suka cewa eh awala ya'lamuna afwan afala can afa tatma'una an yu'minu lakum can Allah ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون idan sashin su suka haɗu da sashi su yahudawa wato waɗanda suka fito da gaskiya suka faɗe ta ga muminai wato sabon manzan Allah suka ce lalle a cikin attaura akwai sifa akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko cewa manzan Allah manzo ne qur'ani gaskiya ne sai su dinga cewa afatu afata afatu menene afala wa idza laqul wa idza qala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithuna sai atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum sai ku yanzu kun dinga gaya musu abin da Allah ya muku budi na ilimi kuna gaya musu sai sun je sun tsaye da ku a gaban Allah sun tsaye muku da hujja li yuhajjukum bi inda rabbikum dan su tsaye muku da hujja a gurin Allah su ce ai kun sani kuka bace kuna sanar da gangan kuka kibin gaskiya kaga wannan ai yana kaga duka mabarnata ne suna so me a boye gaskiya to kaga amma wa'ancan su suka su basu bi su ba sun fito da gaskiya sun faɗe ta kun gane ko to duk wanda ya tuba daga haka ya fito da gaskiyar da ya ɓoye bayan ya tuba zuwa ga Allah ya fito da abin gaskiya abin da ya ɓoye to fa ulaika atubu alaihim Allah ya ce wa'annan zan karɓi tubansu zan karɓi tubansu ta hanyar in gafarta musu kenan in ji Allah wa ana tawwabur rahim kuma ni at-tawwab ne mai yawan karɓar tuba ne ar-rahim kuma mai tausayi ne mai jin kai ne wannan kaga aya tana nuni a bisa wato tana nuni a bisa duk wani mai kira zuwa ga kafirci kun gane ko ko mai kira zuwa ga ga bid'a idza taba kamar yadda malam ibnu kasir ya ce wa fi hadhihi dalalatun ala anna da'iyatun ila al-kufr a bisa wannan ayar zaka duk wanda yake kira zuwa ga kafirci kamar yanzu waɗanda aka same su fastoci ne sun yi ta shiryar da mutane ko sun tabbatar da mutane zuwa ga kafirci ko suna taiwa mabiyansu ƙarya da sunan cewa a zo a bi yesu almasihu ko ba haka ba annabi isa su ce allah ne suka ta dulmiyar da mutane suna ta musu wa'azin kiristoci ko kuma yahudawa kaga ai wannan da'iyatun ilal kufur ne ko ba haka ba to duk wa'anda wannan ayat tana nuni a bisa duk wanda ya kira zuwa ga kafirci au bid'atin ko ya kira zuwa ga bid'a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a ƙago a cikin addinin musulunci a ce yana da kyau kun gane ko to mala ya ce idza taba idan ya tuba ilallahi zuwa ga Allah taba Allahu alaihi Allah zai karbi tubansa kenan duk tsananin saban mutum in dai alaka shi da Allah ne in ya tuba Allah zai maimai Allah zai gafarta masa kenan ana kiran kowa tubu ilallahi jami'an kun gane ko kowa ya tuba zuwa ga Allah in dai ya tuba na gaskiya Allah zai gafarta masa Allah ya ba mu ikon tuba taubatan nasuha sai Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah ulaika alaihim la'natullah الله والملائكة والناس أجمعين نعم كابون مداو كان wannan aya da malam ya karanta mana za mu ƙara bayani kamar guda biyu duk da suna da tsayi masu mahimmanci dangane da wannan aya da muka karanta ko ayoyin nan guda biyu aya farko innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله akwai ahkam shar'iyya da malamai suka kawo kun gane ko a al-hukm al-awwal dangane da wannan aya yace hal hadhihi al-aya khassa bi ahbar al-yahud wan nasara shin wannan aya da aka muka karanta ta keɓanci malaman yahudu ne da malaman nasara مالا الآية الكريمة نزلت في أهل الكتاب من أحبار اليهود آية مجرمة تاسوكني دنغني تنا بياني أكام معلمان يهودا وعلماء النصارى da malaman kiristoci nasara ke ko ya ce allazina katamu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka ɓoye sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafansu at-taura da injila ko ba haka ba kama dallat ala zalika sababin nuzul kama yadda sababin nuzul na ayoyin suka nuna kun gane ko walakin naha sai dai ita wannan aya tashtamilu ko tashmalu kullu khatimin li ayatillah ta ta kunshi dukkanin wanda ya boye ayoyin Allah subhanahu wataala kenan ka sani ka boye gaskiya saboda kwadayi abinda zaka samu ko kuma saboda tsoron abinda zai biyo baya to wannan haramun ne wannan bai halatta ba a cikin addinin musulunci ayat ta shafe su amma amma ayat ta game tashmalu kullu katimi li ayatin lahi mala yace li annal ibrata domin abin lura kama ya qulu ulama'ul usul kama yadda malaman usul fiqh suke fada bi umumin lafzi abin lura shine gamewar lafazi bi la bi khususis sabab ba ana duba me sababin sauka aya ba idan aya ta zo ta yi magana akan ahlul kitab ta ce kakku shagiya haramun ne kun halaka kun shagiya to sai a ce ayar saboda ahlul kitab kawai a al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma haramun ne akan ta tashagiya za a ce hukuncin duk ɗaya ne domin shar'u man qabluna shar'un lana ma lam yukhalif shar'un lana kun gane ko shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce in mutukar bata saba ma shari'ar tamu ba misali al'ummar da suka gabata an ce su yi azumi ko mu ma an ce mu yi azumi sai dai mai bambancin azuminmu da nasu ba ɗaya ba ne ba mu daga fullowa alfijir zuwa faɗuwar rana ko ba haka ba su kuma watakila azuminsu sai sun yi kwana uku ba su ci sun sha ba kaga al'ummar maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi nabiyur rahman mun gane ko addinin sa akwai sauki a ciki shari'ar sa akwai sauki da Allah ya sauƙaƙa a cikin ta wal ayatu waradat amma bi sigati ismul mawsul innal ladina aya ta zo wato da siga ta gamewa ismul mansur tana allazina din yana game duk wanda yaktumuna kun gane ya boye abinda Allah ya bayyana kun gane ko lidha ta'um saboda haka wannan aya tana gamewa ne kun gane ko kamar yadda wato malaman tafsiri duka suka bayyana haka abinda dai zamu kawo zamu kara da shi shine abinda bamu kawo ba dazu hukunci na biyu shine ba mu kawo ba alhukum sani wato hal ya juzu al'akzul ala ta'alim al'ur'an wa ulum din kenan hal ya juzu al'akzul ajru ala ta'alim ko ala ta'alim al'ur'an wa ulum din shin ya halatta a karbi sakamako a karbi sarale menene ake cewa biya bari in yi da hausa ya halatta a karbi biya ga wanda yake karantar da alkur'ani ko yake karantar da addini ya halatta ya karbi wato wani biya da za a yi masa wannan shine abin da muke so mu faɗa a ciki istadallal ulama min qaulihi ta'ala malamai sun yi wato bayani cikin faɗin Allah madaukakin sarki innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati cikin wannan aya mai albarka suka ce ala annahu la yajuzu al-akhdhu al-ajru ala ta'lim al-qur'an bai halatta ba mai karantar da al-qur'ani ya karbi wato biya ya karbi wani albashi da za a yi masa aw ta'lim al-ulum aw ta'lim ulum ad-din kun gane ko aw ta'lim ulum ad-din diniya ko kuma yana karantar da addini a sa wani biya a ce za a dinga biyan sa da shi ko ya sa wa mutane suka ce bai halatta ba li'annal ayata domin ita wannan aya umirat bi izharil ilm ta yi umarni ne da a bayyana ilimi wa nashrihi a yada shi kun gane ko wa adami khitmani kuma ta yi hali da a boye ilimi wala yastahiqu insanu ajran ala amali yalzumhu ada'u baya halatta ga mutum karɓar wani biya ko sakamako a bisa aikin da ya zama wajibi a kansa ya aikata. Mun gane ko? Kama la ya ajra kun gane ko ko ajru ala ala salati kamar yadda baya halatta an kai sallah a biya ka ko akwai wanda in yi sallah ana biyan sa eh to kamar yadda in kai sallah ba zai halatta ka ce a biya ka kuɗi ba ka ce to liman fa duk mai masu zuwa masallacin ka sai ka ka yi musu albashi duk wanda yake zuwa a ɗauki wani abu a biya shi suka ce to haka bai halatta ga wanda yake karantar da alkur'ani ko yake karantar da ilimi na addini a sa masa wai ga biyansa domin babu shi da biya in ba a gurin Allah dan abin da za a bashi ba za a biya shi ba in gane ko shi yasa ladansa yana gurin Allah yayi saboda Allah li'annaha urbatun wa ibadatun domin wannan aiki ne na neman kusanci zuwa ga Allah kuma ibada ce lidhalika saboda haka yuhramu akhdhul ajri ala ta'limuha kun gane ko ala ta'limuha kenan shi yasa aka ko ta'limuha wato shi yasa aka haramta karbar biya ko kuma albashi dangane ga wanda yake karantar da alkur'ani ko addini malam yace ghaira annal muta'akhirina min al-ulama sai dai daga cikin malamai waɗanda suka zo a baya in gane ko wannan maganar da muke ta karanta ta ɗazu ta malaman farko ce suka ce amma malamai mutaakhirin waɗanda suka zo a baya in gane ko su sun saboda abin da suka ne lamma ra'au ta'ahun kun gane ko tahawun linnas ko tahawun linnas wa adami iktisarihim li amr ta'milin dini yayin da malaman da suka zo a baya suka ga wato sakaci na mutane da rashin bawa neman ilimin addini mahimmanci kun gane ko da kaucewarsu da kau da kai da da shagalta da neman sanin ilimin da za su bautata ma Allah subhanahu wata'ala da shagaltuwarsu da neman wato duniya kun gane ko suka bar ilimin addini kun gane ko yayin da waɗannan malamai suka ga haka wara'u anna zalika yasrifu an wato suka ga cewa mutane ba sa yin himmatuwa su ba da muhimmanci wajen koyon littafin Allah kun gane ko sa'ir ulumul diniya da sauran ilimin addini kun gane ko to saboda haka waɗannan malamai suka ga da abar ilimi littafin Allah a bar haddace shi kun gane ko a bar kiyaye shi a bar kulawa da wato a bar ilimin addini ya bace kun gane ko tadii tadayyu al-ulumi kamar a bar ilimin addini ya bata a bar a neme shi a rasa mutane su zama jahilai a rasa addinin saboda jahilci saboda haka ne lidha abahu akdhul ujur saboda haka sai suka halatta a dinga karɓar wani biya ko wani sakamako wato don karantar da ilimin addini ko alkur'ani kun gane ko bal za'amu ba'dahum annahu wajibun bal ma dai wasu daga cikin suna ganin ma wajibi ne ga wanda yake karantar da addini kun gane ko a kiyaye saboda a kiyaye addini suna ganin wajibi ne don a kiyaye addinin nan to a tanadi wani abu da za a dinga ba wanda zai kula da wannan ilimi na addini ko kuma karantar da alkur'ani su waɗannan mutaakhiri suka ce saboda wato ba dan komai ba lokutansa da ya bayar mun gane ko wannan abin da za a bashi ba wai na biyan abin da yake karantarwa bane li ghardi isyanihim alquran wa ulum sharia su ma sun yi wannan fatawa ne dan su magance abin da zai kiyaye wato ilimi na shari'ar musulunci da ilimi na alkur'ani mun gane ko domin kada wato wannan ilimi ya ɓace sun dogara ne wa sabilu tanfidh ma wa'adahu Allah bihi min hifz alqur'ani fi qawlihi inna anzan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun suka ce sabo sun yi haka ne dan su zartar da alƙawarin nan na Allah da ya zai tsare alqur'ani cewa mu muka saukar da shi kuma mu za mu kiyaye shi gane ko su suka ce to lalle a sa wani abu da za a baya wanda zai karantar da alkur'ani ko zai karantar da addini domin a kiyaye wannan lokacin kamar yadda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wa aka dora khalifanci sai da na abubakar ko aka yi wato kamar yadda a wancan lokacin tsari na khalifanci dama wasu mutanen kirki ne haka ake zaɓar shugaba wasu mutane da aka yarda da su da aka aminta da su a addini a ce to ku je ku duba su waye kuke ganin sun cancanta a bawa jagorancin al'umma aka je aka yi haka aka tabbatar da sayyidina abubakar wanda ishara na hadisan manzan Allah duka sun nuna sayyidina abubakar shi wanda manzan Allah ya amince masa ya jagoranci sallah tun yana raye wanda aka amince ma a addini to kaga min babi a rayuwa ta jagorancin al'umma aka amince masa ya zama jagora kawai ana na sai ga sayyidina abubakar ya dau fatanya yayi gona zai tafi noma a ce a ai an zaɓe ka ne don ka jagoranci ya za a ka tafi nu ya ce to da me zan ciyar da iyali na idan na zauna to sai suka ce a to a tsara daga nan aka samu tsarin albashi ce to tun da an kange ka ka tsaya ka karantar da mutane addini afwan ka karantar da su ka kula da jagorancin su ka kula da har addinin nasu kun gane ko kuma ka kula da haƙoƙinsu an tsare ka ba za ka je gona ba to duk wata ga abin da ko kuma duk wani lokaci a suka kayyada lokaci ga abin da za a ba ka kula da iyalin kun ji asalin abin a musulunci yadda ya to shi ma wanda yake zai karantar da addini musamman a wannan lokaci su waɗannan mutaakhirin suka ce yanzu ba wajibi bane ga kowa sai ya karantar da addini domin malaman suna da yawa mun gane ko yanzu kenan ya zama fardu kifaya ne iza kama bihil ba'd saqad anil baqin kun gane ko idan wasu suka tsayi da karantarwa ba dole bane wasu su laifi ne duka kowa yana da ilimi ya tsaya ya ki karantar da shi to anan duka an tsaya kowa yana da zunubi amma idan wasu suka tashi suna karantarwa to wasu koda sun sani sun tafi neman abincin sun tafi kasuwa sun tafi noman su ba za a zarge su ba to yanzu cikin waɗannan ya halatta a ce to ga wani a ɗauke shi ya dinga zuwa yana karantar da alƙur'ani ko wani littafi na addini a ce an ɗauke wannan lokacinsa a yi masa albashi ana biyansa suka ce saboda a tsare wannan ilimin ya halatta a haka amma dole mu zamto masu taka tsantsa kada ka a matsayinka na malami mai karantar da addini ka zamto gaya ka abin da za a baka ko ka dinga cewa kai ga abin da za a baka ko sai an ma kaza sai an ma kaza za ka kora asali babu shi cewa a baka din ko aka sanya shi babu shi a addini ka kasance ka yi saboda Allah saukin ma da yasa ka iya karba saboda wannan fatawa ta mutaakhirina ne malamai waɗanda suka zo daga baya su ma kuma maslaha ce suka sa suka yi wannan fatawa mun gane ko mu kasance duka ku kuma masu kulawa musamman masu 'ya'ya da suke kaiwa makarantu na alkur'ani sai a ce makarantar ta saraka ce ai kaza kaza kaza to ba kwa ganin wa'annan wa'anda suka tsaya suka dawo suka zauna don su koyar da 'ya'yanku addini su ma ba su da wani tallafi da gwamnati take musu da za ta kula da su lokutan su ne za su bayar su zo su awa nawa kwanaki nawa a sati su zo su kula da yaranku su karantar musu ai kuma ba ku so ku tarar da malamin da ke karantar da 'ya'yanku cikin talauci da da rashin galihu da yunwa ba kuma za ku so ku tallafa ku ga rayuwarsa ta yi kyau ko ba haka ba ko da bai ce ku bashi ba ya kamata ku tallafa rayuwarsa ba wai don za a iya biyan shi ba shi kuma malamin kada ya sanya wannan shi ne wato sai da shi zai a'a ya sa a zuciyarsa da wannan ko babu wannan zai yi saboda neman yarda Allah subhanahu wataala wannan ita ce ni dai nasiha ta gare mu gabaki daya mu kasance mun yi saboda Allah wannan addinin namu ne kuma ibada ne mu yi don mu bautata ma Allah ba don wani abin duniya ba dukkaninmu mu tsaya mu tsarkake niyya da mai karantar wadda mai karatun da mai sauraro dukkanmu mu tsarkake niyya mu yi shi saboda Allah subhanahu wata'ala mu nemi ladanmu da falalanmu a gurin Allah subhanahu wata'ala a takaice in takaice mana magana malam abin nan Muhammad bin Muhammad Ali Sabuni Allah ya masa rahama yace a takaice a kulu zan hada maganganun nan duka na malamai da suke ganin wanda suka ce a karba da wanda suka ce ba za a karɓi wani abu saboda koyar da addini ya ce hazihin naziriya alfiqhiyya ko ya ce wannan wato tunani ko mas'ala ta fikihu addaƙiƙa wacce take mai zurfi ta ce wacce take ta ɗaukaka wajen ilimi a daraja ta ilimi ya ce wato wadda haka ga malamai wato sun yi maganganu da yawa a kanta ya ce to babban abin da za mu lura shi ne a cikinta wato ku duba za mu haɗa duka mai aiki da maganganun malamin da na farkon da na ƙarshe ya ce su malamai na farko sun ga cewa babu tilas a lokacinsu akwai ƙarancin masu karantarwa yawan duk wanda ya ce sai an biya shi in ba a biya shi ba ba zai ba lalle to addinin zai bata kun gane ko amma yanzu a wannan lokaci akwai malamai waɗanda suke da yawa na karantarwa kun gane ko kenan waɗansu za su iya ba da lokacin su fi sabilillahi wasu kuma ba su da ƙarfin da za su ba da lokacin su fi sabilillahi ya ce to don mu kula a wancan lokacin ana jin tsoron addini ya ɓace lokacin da duniyar ba a damu da ita sosai ba akwai tsoron Allah akwai tunawa da Allah akwai ƙoƙarin kusanci da Allah ina da wannan lokaci namu wanda yake na ƙarshe zamanin ƙarshe wanda mutane gudun addinin ma suke yi nema ake su a karantar da su su dabbata akan ilimi na addini ya ce to kaga dole mi wato mi yi amfani da wannan fatawa ta waɗannan malamai na wannan zamani ko malamai muta'akhirin mu ce duk inda za a ɗauki malami ya karantar da alkur'ani ko addini a yi masa biya domin a samu lokacinsa ya tabbata ba zai tafi ya ce ya yi balaguro ko neman biɗa ko wani abu ko ya tafi dako saboda a tsaye da a siyi lokacin nasa ko kuma a ɗan biya shi wani abu na lokacinsa domin abin da zai karantar ba magana biya a cikinsa kun gane ko don a sai lokacin nan da yake bayarwa domin shi kuma ya tsaya ya karantar da wato 'ya'yan musulmai kun gane ko to wannan shine dai maganganun da malam ya kawo ya ce amma idan idan muka ɗauki fatawa wato ya ce fa kaifa lau akhadna bi fatwil mutaqaddimina yaya za ka ce idan muka riƙi fatawa ta malaman farko wa mana'na akzar rawatib wal ujur muka hana mutane su karɓi biya su karɓi sakamakon karantarwar da suke yi islam ya buƙa man yu'allim nan za mu rasa wanda zai karantar ko zai yi karatu au ya ta'allam ko zai karantar da mutane kun gane shi bai da daman ma ya yi karatun ballantana ya karantar da wasu ya ce a nan sai mu ce wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gane ko so domin idan aka ce ba za a yi wannan ba sai ma a rasa waye zai je karatun waye zai zo ya karantar da ayyukan musulmi to kaga a nan abin da za mu ce kamar dai duk mutum ya sa a ransa addinin Allah saboda Allah ake yaɗa shi aiki ne na ibada ba na neman abinci ba ba na neman wato daudar duniya ba ne kun gane ko idan za mu sauki mu ce to wanda aka bawa wani abu in yana da bukatuwa zuwa gare shi bai da shi sai ya karba amma a matsayinka na malami in an baka ka wadatu da shi to bai halatta ka karba ba ka ce a yi aikin masallaci da shi ko kuma a taimakawa wanda yake bai da shi in gane ko wannan shine abin da za mu faɗa wallahu a'ala matar shudu ilaihi ayatul karima abin da wannan ayoyi suke karantar da mu mala ya ce al-yahudu wa nasara katamu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara sun ɓoye sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lissaddin nasi an anil imani bihi dan su kange mutane da yin dan su kange mutane kasi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam na biyu khatama al-ilm khiyanatan li'amanati allati ja'alaha Allah fi a'naqil ulama sun boye ilimi kun gane ko saboda ha'inci daga amanar da Allah ya sanya a wuyan su malamai sun sani sun ci Allah ya ce duk wanda ya sani ya bayyana ko sai suka yi ci amana suka boye wannan ilimi wayannan ayoyi suna koya mana darasi wato na ha'inci na malaman Yahudawa da Nasara abu na uku yajibu nashrul ilmi وتبليغه إلى الناس ya zama wajibi mu- a- a a yada ilimi kun gane ko a kuma isar da shi ga mutane domin mutane su sami shiriya kun gane ko domin a shiryar da al'umma gaba kida na hudu man khatama shay'an min ahkami shar duk wanda ya ya boye wani abu daga cikin hukunce hukunce na shari'a na shari'a na- na shari'ar Allah subhanahu wata'ala to ya cancanci istihaqqal la'natul mu'abbada ya cancanci la'ana Allah wacce za ta dawwama Allah yana la'anta har sai ya ne illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihi wa ana tawwabur rahim wato abinda za mu koya a cikin wayannan ayoyi na ƙarshe shine yadda mala ya ce la takfi taubata wahdaha tuba ka ce na tuba Allah na tuba Allah ba zan wato na tuba ba zan sake ba ba shine tuba ba tuba shi kadai baya baya wadatuwa bayan ka tuba balla budda min islahi ba- babu makawa sai ka gyara abin da ka bata in ka taba bata wato da ka yi ka karantar da 'ya'yan mutane wato wani abu da yake ba daidai ba to dole bayan ka tuba tsakaninka da Allah ka dawo ka- ka warware wannan abin ka ce to da jama'a abin nan da na koya muku ko na karantar da ku ba daidai ba ne na gano dai gaskiya ga yadda gaskiya take da sako muke yi ba daidai muke ba mun tu- na tuba kuma ku bari ku tuba wannan dole ne bayan tuba bayan tuba sai ka da ka waru ka gyara abin da ka bata wal wal ikhlasu wal ikhlasu al amali sannan ka gyara aiki tsakaninka da Allah ka ka yi aiki kuma saboda Allah wannan shine abubuwan da ayoyin suka karantar da mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko aiki da wa'annan ayoyi. sai aya da mala ya karanta mana Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wato nan can ayar ta karanto mana waɗanda suka ɓoye ilimi ko tsakanin yahuda da nasara kuma ayar ta game kowa da kowa nan kuma sai Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu wa hum kuffaru kuma suka mutu suna kafirai kun gane ko kenan ba su tuba ba su kafirai ne kuma suka mutu akan kafirci su ne Allah yake bayani Allah ya ce ula'ika alaihim la'anatullah wa'annan la'anar Allah tsinuwa Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da tsinuwan mala'iku wan nasi ajma'in da tsinuwan mutane gabaki da kenan duk waɗanda suka kasance akan kafirci suka mutu akan kafirci ba su tuba ba tun daga na zamanin annabi adam alaihi salam haɗi zuwa ga zamanin mu na ƙarshe a koma zuwa ga allah duk kafiran da suka doge akan kafirci ba su tuba ba sun koma zuwa ga allah to allah ce ula'ika alaihim la'anatullah lalle wa'annan tsinuwa allah ta tabbata a kansu wal mala'ikatu da tsinuwan mala'iku wal mala'ikati da tsinuwan mala'iki mala'iku wan nasi ko ajma'in da kuma tsinuwan mutane ga baki da kaga wannan aya tana da al- tana da kamanceceniya da waccan aya to anan daman dazu mun yi bayanin me tsinuwa Allah muka ce shine nesantarwa da korewa daga rahama ta Allah at-tard wal ibad ar rahmatullahi ta'ala wato korewa ko jefewa daga da nesantarwa daga rahama Allah subhanahu ta'ala ita ce tsunuwa to duk waɗanda suka kafurta Allah subhanahu ta'ala ya ce wato wa matu wa- wa matu wahum kuffarun kuma suka mutu suna kafirai kenan ba su daina kafirci ba har suka mutu akan kafirci to ulaika alaihim la'anatullah wa'annan tsinuwa Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikatu da wal mala'ikati da tsinuwan mala'iku wan nasu ajma'in da kuma tsinuwan mutane baki daya a duniya da lahira kun gane ko to a nan kafin mu shiga bayani akan abin da ibn kasir ya kawo a cikin wannan aya sai mu koma cikin as'ilatul qur'anul majid karkashin wannan nan da Allah ya ce wato wan nasi ajma'in da dukkan mutane gabaki daya malam ce fa in qila idan da wani zai zo ya same ka ya ce da kai kaifa qala dan me Allah subhanahu wata'ala ya ce wannasi ajma'in da duk mutane gabaki da wa ahli dinihi la yal'anun la yal'anun la yal'anunahu ko suka ce wato wanda yake addini irin nasa na kafirci ba zai tsine masa misali ba yahude wanda ya mutu akan yahudanci zai tsine wai ba yahude dan uwansa a nan duniya kun ga ba za ku ga haka ba ko ba haka ba hmm? kirista wanda ya mutu akan addinin kiristanci ba na musulunci ba ai ya mutu kafiri ko to dan uwansa kirista zai kafir zai tsine masa bal ma addu'a za su yi musu ko ba haka ba a nan duniya to ya Allah ya ce wan nasu ajma'in kuma su ma kiristoci suna cikin nasu ajma'in ko yahudawa suna cikin nasu ajma'in to masu so su suka a cikin alkur'ani sai su ce ya Allah ya ce har ma ba yahuda zai iya zuce ni dan uwana ya mutu mu kuma ni ma yana cikin annasu ajma'in kuma ni ban tsine masa ba mun gane ko ko ba kirista ya zo ce dan uwana kirista ya mutu dan uwansa kirista ya mutu ni ma ina cikin wannan su ajman yana so ka ce ne ya sa ma shakka a qur'ani ko ba haka ba kuma Allah ya ce wannan su ajman da mutane gabaki ɗaya za su yi ne musu to ya zaka bashi amsa yace la yal'anunahu idza mata ala dinihi yan uwansu ba za su tsine musu ba wanda sun mutu akan addinin su kun gane ko ko ba haka ba to sai ce kunna za mu ba su amsa ga za mu ba su amsa ya ce almuradu bin nasi wato kalman nas a cikin alkur'ani kamar yadda muka sha faɗa tana da ma'anoni da yawa ko ba haka ba a nan kafin mu ba da amsa a nan malam ya ce annasi almuradu bin nasi almu'minuna faqat a nan ayar da ce nasu ajma'in tana nufin muminai kawai amma yanzu zan ku gane ku ƙara yadda da magana ta kalman nasa a cikin alkur'ani tana iya zuwa da ma'anoni da yawa mu koma cikin surata ali imran cikin kissar yakin uhud Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana sai Allah ya ce ne wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel shin Allah da ya ce allazina qala lahumun nasu da annasu na farko da innan nasa na biyu duka ɗaya ne annasu na farko fa mutum ɗaya ne ɗaya daga cikin kafirai ne abu sufiyan ya je sa shi ya tsoratar da musulmai kun gane ko tunda a yaƙin ƙoda abu sufiyan kafin ya musulunta ne kun gane ko shi ne ya haɗa rundunarsa don a yaƙi manzo sallallahu to ana cikin yaƙi sai ya sa wani daga cikin kafirai ya je cewa muminai da manzo sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad jama'u lakum haqiqa annasu nabi kun ga al-kuffaru kenan ce lalle kafirai ga sunan fa sun hado da yawa kun gani ko anan mun samu mai ma'ana guda biyu annas to mu koma baya can cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin annas can me take nufi eh annasu da suwa take wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin suwa take nufi a a munafikai munafikai suka ce wa minan Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane ana samu wanda suke cewa mun imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce mi wa ma hum bi mu'minin su ba mu'minai bane munafikai ne Allah yake nufi ana mun gane ko saboda suna so a yadda da su to kafiri ina ran shi ce musu amanna billahi ya billahi to kaga annasu kalman nasu a cikin qur'ani shi yasa qur'ani larabcin ka bai sai sa ne ka fahimce shi ba dole sai ka koma hadisan manzon Allah da maganganun malamai magabata ka koma gaban malamai ka karanto mun gani annasu wajen ma'ana nawa muka samu mata mun samu ma'anan munafikai mun samu ma'anan mutum daya an ce mai nasu ko ba haka kabiri guda mun sami ta zo da jami'i ko ba haka to a nan ma malam ya fassara ta ce ya ce almuradu bin nasi huna kenan almuradu bin nasi almu'minuna faqat mu'minai take nufi wan nasu ajma'in ko a cikin littattafan malamai za ka ce qalan nasu ana nufin wani zuwan za ta zo akan qalal ulama ake nufi mun gane ko haka to an nasu a nan da mummina take nufi amma malam ya ce au wa huwa ala umumi kau ka bar aya akan umumanta shi ma zai iya shiga in gane ko ba Allah ya ce wan nasu ajma'in ba da dukkanin mutane za su tsine musu wanda duk ya mutu akan kafirci to ka bar ayar akan haka ba Allah subhanahu wata'ala zai fassara ta a wata aya yace ko tana kan a umuminta wa alid dini yal'anunahu fil akhirah domin wanda yake dan addinin sa zai la'ance shi a ranar alkiyama a duniya ne ba zai la'ance shi ba kun gane domin me Allah yana faɗa a cikin suratul a'raf ko ba haka ba qala Allah ta'ala thumma yawmal qiyamati يكفر بعضهم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا أرانا القيامة kun gane ko kafirai za su kafircewa sashensu ko ba haka ba kowanne zai kafirtar da sashi sannan kowanne kuma zai la'anci zai tsine wa ɗan uwansa ko ba haka ba ne ba a wata ayar ma Allah ya ce ne afon wannan ayat da muka kawo cikin suratul ankabut ne kun gane ko amma aya ta biyu ita ce suratul araf Allah ya ce kullama dakalat ummatun la'anat ukhtaha kowace ɗaya daga cikin wato al'umma kafira wacce ta je wa Allah da kafirci idan wato ta ga ƴar uwarta suka shiga wuta za ta dinga tsinewa ƴar uwarta waccan ta ce Allah ya tsine miki ai ku kuka jawo mana ku ne ma kuka ce mana hanyar nan ta kafirci ita ce hanyar daidai su ma su ce ku da kuka bi mu kuma Allah ya tsine mu za su tsine ma juna kenan kaga ayat tana nan kenan anan waye la'anuhum wan nas ajma'in kenan a ranar lahira za su tsine musu in ba su tsine musu a nan duniya ba idan an je lahira za su ne za su tsine musu kenan kaga mai tambaya ta kwakwaf an ba shi amsa ko ba ba shi amsa amsa ta fito kenan ƙur'ani bai ci karo da juna ba aya tana nan a yadda take ko dai ka bada cewa annasu muminai take nufi kenan a nan duniya su ne kaɗai za su ne za su la'anci kafirai ko ko kuma ka bada amsa da cewa dukkan mutane har kafirai za su tsine ma junansu in an ije ina in an je alkiyama Allah subhanahu wataala ce wato kullama dakalat ummatun la'anat ukhtaha kowace za ta tsine ma uwarta wa'ancan su tsine wa wa'ancan su tsine ma wa'ancan domin a ranar lahira babu soyayya karya a can soyayya ce ta gaskiya kun gane ko kenan in ba a haɗu ta imani ba a can ne soyayya za ta zamto soyayya amma haɗuwa ta soyayya ta kafirci da sabon allah idan aka je can tsinuwa za ta zama da la'antar juna allah ya mana tsari na ga ga lokaci ya kawo na so in karanto mana wato wata magana ta ibn kasir dangane da wannan ayar amma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa idan muka zo sai mu karanto ta saboda kan mu ci lokaci tunda mun kara minti shida akan awa guda idan muka zo akan wannan aya ta innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fa ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun ko wannan idan muka zo sai mu tashi kan gabas sai mu karanto abinda ibn kasir ya kawo karkashin wannan aya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta mana kurakuran mu ya sa kuma wato mu aiki da abinda yake daidai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh